بالله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العمرة من لساني وقولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba da ranar kudu a wannan matsalaci mai albarka masu da umar bin khattab a karatun littafi a tajiri da tsari da hadithin jami'ar tsari littafin da babban malami a shekh ahmad ibn muhammad ibn abdullahi azabili ya rubuta wanda an ayyanci hijira tana da shekara 813 ya rasu dari takwas da tasa'in da uku allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rahama yau muna ashirin ga watan rajab in jira mazu saratarar shekara dubu da dari hudu da ashirin da hudu sha ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da uku aiwuwar halin isa ne ta allah tabbata da shi har yanzu ne za mu ci gaba da karatu a kitab na takwas shine kitabu salago كتاب الصلاة زام تاشي كركشن ولا باقي لا في في كم تصلي المرأة باب في كم تصلي المرأة الثياب باب ولا باب زي ما انا بياني في كم تصلي المرأة الثياب cikin gwargwadon kamu nawa ne ko kuma tufafi nawa ne mace za ta yi sallah mace take sallah da shi wannan tarjama imam al-bukhari ya kulla ta don bayyana halarci na sabanin da malamai suka yi dangane da tufafin da akalla yake wadatar mace wajen sallah wanda karamci kenan mace sai sallah da shi ya wadatar da ita shi yasa yake fi kan ku salli mar'atu da tiyabi an aisha ta radiyallahu anha qalat da karkana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفحات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدهن daga uwar mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat tati laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika ma shi salata ya kasance sallin fajr yakan sallatar asubani salla al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat sai a samu waɗansu mata daga mu'minai su ma su halarci wannan sallah a masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atun fi muruqihinna suna lullube a mayafin ma'ana sun lullube da muruqihinna mayafin su jami'i na miyafin shine kenan abinda masu take kullawa ma'ana shine kisa'u min khazdi aw sufin aw kisanin yastadiru bihi wa tatalaffa'u bihi al-mar'a wannan mace za ta lullube ta yi a baya kenan da shi ثم يرجعون إلى بيوتهن daga sallar asuba ya su dawo gida da jinsu ma ya arkuhun da ado babu wani ɗaya da yake iya gane cewa mata ne sama da yadda suka lulluɓa ko kuma ba wanda yake iya ganewa mata ne ko maza ne sama da duk kudu ko ma'ana raguwar ki kenan sama da ne sallata asuba da ya da wuri kamar yadda wani hadisi ya ce asuba kana suna kasa yi salliha bi qalatin asubahi manzala sallallahu yana sallatar da duku duku ragowar duhun dare kaga wani lokacin gida nan sallallahu yakan sallatar da karan farko huda wa alfijir kuma ba a tsawai ta maka rasu kaga zai zama an sallame da sauran duhuwa to in mata sun dawo ba za ka iya gane wannan ba take ko namiji saboda da akwai ragowar duhu ko kuma lullubar da suka yi gabaki ɗaya jinsu ba ka iya ganewa wannan fatima ce ko wance ce ko wance ce saboda ne fuskokinsu a ke saboda haka duka da akwai ihtimalin wannan a nan za mu ga tarjama da imamul bukhari ya fi kan musallin mar'a ka ganin cewa mai musalati akan timuru inda sun yawo sun lulluɓa da maɗauran kaga maɗauri ɗaya ne amma sai mace ta naɗa shi a cikinta ashe in mace ta ɗauki a baya guda ta naɗa duka cikinta ta rihe duka hakkanta ta nannaɗa ta nannaɗa duka faɗin cikinta sai sallah aƙalla ya yi aƙalla kenan tufa ɗin in dai tarihi ga baki dai daga kanta zuwa kenan duka sassan cikinta wannan babu ne kenan haka nan kin ya wadata su da ita sai dai inda za ta haɗa abu biyu ko sama da haka to kuma inda za ta haɗa shine mafi sutarci a gare ta za ka iya samun ƙwaya ɗaya wanda kuma ya fi biyun ma kenan guda ɗaya ne mai kauri mai tsayi mai yalwa sai zama su duka ta nafi da shi gaba ɗaya yana da fatan da ke nan bai matse jiki ba ya zama to duk ta nan da ɗaya cikinsa wannan ya wadata sai ita sau da haka in mace sai sallah da wannan sallar ta ta yi da za cewa ya hukuncin mace ta yi amfani da lifaya ta yi sallah duka ta nan ɗaya cikinta kenan sallar ta ta yi sai dai kawai in ya zamanto abin ya ɗame cikinta to kuma kaga sharaɗin tufa bayan kasantuwarsa mai kauri to kuma ta zamanto mai mai yalwa kenan fafafa kar ta zamanto kenan wadda take matsatsiya ya nuna mana mata suna halartar masallaci kenan halartar halartar mace masallaci in ku har mace za ta je masallaci sallar asuba min ba ga aure azhar da al'asar saboda ai asuba shine yanzu a hije mata tsoro kenan to in ku har ta halarta asuba kenan ma min ba ga aure ragowar salloli kenan mace tana halarta balle manzo Allah ta sa ya ce la tamnu ima Allah masajid Allah kan ku hana bayin Allah mata halartar masallatai da Allah subhanahu wa ta'ala idan ta azarar ta mar'atu ahadukum fala yamna'a in ba ta kai ku ta nemi izinin shi za ta masallaci kare hana ta tafiya masallaci sai dai kuma haramun ne mace za ta je masallaci ta sa turare manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a duk lokacin da ɗayan ku asabat bafuran fala ta qaraballa musallana kar ta kusanci gurin sallam kenan in mace ta sa turare to kuma nan gurin ba za ta halarci ba kenan masallaci sannan kuma ba za ta yi ado ba manzana ta sa ya ce falle farujina safilati to fita kenan me ba tare da kwalliya ba ma'ana suna masu kenan rashin kula da kai ma'ana rashin yin kwalliya wannan hadisin imam al-bukhari ya maimaita shi a guraren kamar haka ya maimaita shi a kitabus salat kenan fi siyabi babu fi kan tusalli al-mar'a min al-thiyabi imam al-bukhari kenan ya ya kawo shi kenan a fi kan tusalli al-mar'a min al-thiyabi ko sai kawo shi wannan hadisi sai kuma a kitabul mawaqit kenan a mawaqit a kitabus salati babu al-mawaqit babu fi waqt al-fajr shi ma nan ya ka sifatu salat babu khuruj an-nisa' ila al-masajid bil-layl mata suna iya fita masallaci da dare walgalas da kuma lokacin jijjiri dukkan kuragowar duhun dare kenan ba wai sabon abu ba ne ko bid'a ce don mata sun dinga zuwa da hajjudi ko kaza kawai dai abin da ake so ya zama to babu fitina kuma sannan kasa sai sai za ta tambayi mutunta in kuma ya hana ta to kuma bai halitta ta wata ta ba za ta ce ba dole sai za ta yi haka kuma sannan ɗoriya kan wannan hallau ne mace inda aka aure ta ba kamar tsari ba ne na 'yan tasiri cewa kawai ita daga nan gurin sai kuma kenan kabari sai kaza suna cewa mu ta uku gare ka sai su yi mummuna fahimta akan wa karna fi su yusu kunna wala tabarraja la tabarraja la jahiliya sai ce wa karna kaga aka ce saboda haka kenan kawai mace za ta zauna babu ita babu wuta shine zaka masu tsiran goma nema sai a ce kuma da biyar shi zai sauke ta ko ina za a ji saboda haka kaga wannan da akwai nan tsanantawa duk lokacin da mace ta nemi izini to kuma lalle miji zai barka izinin nan kuma na zumunci ne danginta shi ma dole zai barka wani abubuwa ne da suke na kaza dole zai barka ba zai ce ba zai raba ta da danginta zumunci da kaza duka wannan musulunci ya bada sa'a da kuma yalwa a ciki sai kuma babu sur'a suratun sirafin nisa suratun sirafin nisa min as-subi yadda mata da an yi sallama suke juyawa da gaugawa wa qillatu maqamihi fil masjid da kuma karamcin zaman sa a masallaci ita mace ta zo masallaci ana ce assalamu alaikum kawai sai ta tashi ta daidai azkar ɗin ta hanya kenan mata suke ware huda kuma so samu ne sai a ware musu kowa kuma aka ware kowan mata ba so namiji shi yasa tun lokacin da manzala ta aka ware babu nisa irin su ibn umar ba su taba mafi ta wannan kowar ko da mata ko ba mata saboda ni kenan nisan su tsakankanin maza da kuma abin da yake mata kaga ana bukatar wannan duk da wata hadisi bai inganta mana ba a yi bayan amfasan nisa'i wa rijal ku nisan su tsakankanin numfashi na maza da mata to amma kaga abu ne wanda yake asali nisantar ko kuma raba tsakankanin maza da kuma mata da kuma rashin kenan ikhtilaf cakuɗaɗɗiya باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها باب باب زي بينا من كنت إذا صلى إم سنيا صلى في ثوب دتوا له أعلام توا سنة علامة سنة ثاني ونظر إلى علمها sai kallo wannan zanen wannan dubin da ya ma zanen ai kaga dole zai zama so ya sayi wani tunani na duniya a zuciya shi to shin wannan sallar shi menene matsayinta yana da kabali ko ba a bi sallar ta yi ko kuma sai ya sake ita wannan sallar ɗin wanda ya zama to ya kawo wani abu na tunanin wani abu kenan cikin ta wa anha radiyallahu anha daga Aisha na kare ra gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisati yayi salla yana mai yawuwa da wata dara laha a'lamu wadda kuma tana da zane laha a'lamu tana da zane فنظر إلى أعلامها سي دوبي wannan zanen nasa nazaratan dubi kawai haka daya kenan kaga ba dubi bane ne irin namu da zaka tsaya ka kura ma abin dubi balan man sarafa da ma shi ya gama kala sai ki izhabu bi khamisati hadi ku tafi da wannan daratawa ila abi jahl ku kai ta gurin abu jahl wa tuni bi an janiya ku zo min da samfu zo da shi abu jahl abu jahl shi ne ma magana sassa hadiya ya mishi kyautar wannan guda biyu ce sai ya ba da wadda take mai zane ke saboda ta yi kima ta yi tsada shi kuma sai ya rike mai arha samfin ne sau da haka shi ne magana sanasan da ya amfani da ita sau da kenan ba sabo ba ne ba yawan mai amfani da yake da ita idan abu bai kani su fi hadi sai ce ku je da wannan daratawa ila abiki hamu ku kai ma abuja wa kun yi an bijaniya ku zo min da ambijaniya ma'ana samfil kenan mayafi wanda yake samfil wanda yake kenan na auduga fa inna alhasini arifan an salati saboda a baya ta shagaltar da ni a sallata kaga nan dubi ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi yayi ma wannan wannan hadisi abin da yake nuna mana kallon wani abu ko kuma tashwishi sa kawo wani abu wanda zai samu mutum tashwishi a masallaci makaruhi ne mai sallah ya dubi zuwa ga wani abin da zai jawo mai tafi shi makarudi saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi sai ce alhatini an salati kaga nazara kawai aka ce to amma kai in aka kawo zaka tsura ma abin dubi zaka kalli kuma dubin zai maka tasiri sabanin shi manzo sallallahu alaihi kaga abin bai musu tasiri ba sallallahu alaihi wasallam amma sai ce ku tsayi da wannan wajen Abu Jahal ku zo mun da kenan waccan wadda take samfil wadda ma'ana masana zanen komi kenan sama da ta shagaltar da ni a baya a sallata wani hadisi za mu ga kenan ce shi da akwai karhancin mutum ya amfani da tuwar da ta zamanto tana da zane ko kuma tafi ko kuma yin zane ko rubutu a masallaci karɓar kyauta da manzo sarasai kuma babu laifi mutum ya baka abu sai ka maida mai to inda dama ka yanda zai zama ba zai samu damuwa ba kaga sai ce ku kai ku kawo mini waccan saboda inda zai ce ku maida mai kawai sai zama to bai ci daɗi ba to sai annabi sallallahu sai ya faɗi kuma uzuri fa inna ala hasini alifa an salat kenan kana iya gaya ma mutum uzuri eh uzuri kaza ne yasa ko kuma ba ni wancan saboda sababi kaza da kaza kenan wannan ya nuna kuma dubin wani abu a cikin sallah bai sawa mutum ya sujjada kabari ko kuma sujjada ba a ka gana annabi sallallahu alaihi kawai labari ya bada shi alhatini arifan an salati sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi za mu ga cewa imamu bukhari ya fitar da shi a sifatu salati babu ne sifatu fi salat wa bai a sallah bai ba ta ma mutum sallah sai dai na ragewa ranar sallah alibas babu aksiya wal kamar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya tawatu da launin da nau'in kaya wanda suke da tsare to kaga mu kuma mafi yawa to wahin yau ne Allah ne ka samu kawai da baka da wannan sai kuma kaga abubuwan sallan ma mafi yawa zaka ga musamman malamai suna zancan irin tafi tafi da zaka ga suna da tsani wanda mafi yawa suna ɗaukar hankali suna shagaltar da mutum ko kuma kawowa gaban sallah ko kuma rubutu a cikin masallatai duka da ake duka waɗannan ababe suna da abubuwan da suke kusakure ne kuma da sisa ce ta yahudawa musamman ma kenan rigunan da zaka ga da rubutu wani rubutun ma ya kunshi kafirci wani ya kunshi fajirci wani ya kunshi bata kamar rubutu na riguna na yan baro ko kuma riguna na yan caca ko kuma na waɗansu bankuna waɗanda suke ta'amuli tare da riba sai kaga kuma dukkan su nan ta yadda kuma da an shiga gaban mutum in ya ga wannan sai dinga karantawa kaga kenan ana samun nakasu bangaren abin da ya shafi lada na sallah kuma wani kuskure ne wanda ke ne kamata bai kamata a bar shi mustamirun ya zama to ya doge to balle ma kuma wanda zai zama to da wutan gumki da wasu ababe kaga wannan ya ma yi muni Allah subhanahu wataala ya sa mu gane da kuma gyara wa alaikum salam da a dinga sai kwarai kwarai zai shiga ciki to ne ne yake mutu ya ɗauki sallah gaya ma mutane da yake an ɗauki sallah ko su wani abin nan dama ai mene ne yasa kaga shi ne ma shi ne ma matsalolin da muke samu in ka kalli ai da akwai waɗansu abubuwan da ya zama to mun ba da dama to wannan damar da muka bada sai ta sabbaba ya kai ban mu iya magana kan waɗansu ababe a kan wanda suke yin bida ai akwai waɗansu kusakuran da zaka ga mukan yin tarayya akan aikata kuma sai junan mu ya gaza yi ma juna in kai da haka kuma mun yarda cewa kusakurai mun yarda cewa kusakurai kaga irin su mas'ala ta abin da ya shafi ɗaukar hotunan nan tunda kaga wani abu ne wanda yake sananne ne sanannen abu ne mawqifin ahlus sunna akan wannan abu matsayin suna a kan wannan ɗauke-ɗauken hoton da bashi da dalili bashi da wuce a ciki ka gani to amma ka gaya ake ɗaukan wannan ka ga da bambanci da bidiyo da za a yi bidiyo wanda wanda za a ɗauka na wa'azi ko kaza wani abu ne wanda shi babin shi da ba malamai duka in mata jawa sun yi fatawa akan halarci wannan shi kuma hoto wannan shi kuma wani abu ne wanda matsala shi ma wannan daban kaga babu wani daga cikin malaman suna wanda yake halitta wannan to kaga da yawa daga ciki za ka ga iri-irin waɗannan kusakurai so da yawa sai a samu mun fada a su kuma sai mu gaza nutar da juna to wannan yasa ya kaga abubuwan suna ɗan yawa to wani lokacin kuma sai mu ga wani kuskuren sai mu gaza magana a kan shi saboda kenan mu ma mun tafi a kan wani abu wannan duka kuskure kaga cewa ne an ɗauki komi ya ɗauka duk abin da zai faru ya ɗauka ka gani duka wannan kusakurai duka wannan kusakurai wallahi musta'an babun إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميقي عنا كرامة هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي باب wannan babi ne zai bayyana mana hukunci in sallafi tobin musallabin idan mutum ya tsalla da tuba wadda take da hoton kurwa au tasawiru take da zanen kurwa au tasawiru ko kuma take da zane ko kuma hotuna a cikin menene hukuncin mutum zai tsalla amma a cikin tsalla shi a cikin tuwa shi da akwai cross ko kuma ya tsalla a cikin tuwa shi da akwai hoto na wani abu mai rai menene hukuncin kenan wanda ya tsalla tare da wannan a cikin tufan shi an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah kare ra gare shi yace kana kiramu li aisha kana ya kasance kiramu wani kilishi ko kuma wani kiramun wani labulin ya ce ce marido kana kiramun wani rido li aisha ga aisha radiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha wanda ta rufe bangare na ɗakinsa kamar rido da za a sa wajen kowa ko kuma rijiyo da za a sa wajen taga ba wai irin kilishi ba da ake sa ko su tara kaga wannan kenan baya halitta a musulunci kenan wannan ana sawa ne dan me dan saboda gurin kofa kafa wannan kuma rijiyo dan ya zama to kenan sai da bako ka aga cikin abin da yake daki shine yanzu sai ka bambanta kenan hukuncin abin da za a sa wajen taga da kuma kowa da kuma me kaura tsantsar katanga tsantsar katanga mafi yawa za ka ga nasu sujufu ne wanda kenan irin wanda ake yi a mashi wannan biyu wanda kana iya budawa haka kaga ka buɗe tsakanin haka kenan rido ne abin nan ne labule kenan so da haka ni sai an laki rami ya ce kawar mana da wannan labule naki fa inna kiramati haka fa innahu domin shi la ta zalu tasawiru ba ta gushe ba zalin da yake cikin shi ta arzu ne fi salat tana bujiro mun a cikin sallata a wancan lokaci ma sukan yi kenan a rido sai a masu zane irin na ɗawisu ko kuma waɗansu tsuntsaye ko kuma wasu abin da me yake da suna hankaka na dai abin da yake tsuntsaye sau da haka suka yin wannan kamar da za ka misali kilishi mai ɗauri da wasu da to su ma wancan lokaci aka satsawa kuma a satsa sai a yi satsa na ɗauri su ko kuma a yi na zakara ko kuma a yi na wasu ababe sau da haka sun saba yin wannan manzo salatan lokacin da ya guda guru aisha radiyallahu anha kafin ya zo sai sai kokarin sawa wannan saba wanda shi kuma yana da tsari irin yadda mace misali za ta gyara ɗakin ta gyara bai da sai ta sace wannan rigiyo din sai ta sa wanda kuma yana da tsari a lokacin manzo Allah sarrafa ya ce a ni ya na kira miki haza kawar mana da wannan rigiyo na ki fa inda la tuzalu tasawiru saboda wannan zanen na cikin shi bai gushe ba ta arifu ne fi salati tana bujiro min a sallata inda mutum ya yi sallah da tuwa ko kuma gaban shi da akwai hoto ko wani abu sallar ta yi sai dai ya aikata abin da yake laifi kuma in har ya shagaltu da wannan ka ga kai shi haddin da babu nutsuwa to zai iya zuwa ma ya rasa sallar shi a wannan hadisi ainihin cikin hadisin babu magana sani salih ta kuros kenan kaga me yace babu in sallafi to bi musallamin aw tasawir sai dai akwai magana na ne tasawir saboda da hotuna da kuma cross duka sun haɗu wajen abubuwa ne wanda an bauta ma an bauta mu kaga sababin shirka ban kasa ne zane da kuma abubuwa wanda yake mai rai to haka shi ma kaga cross ne ake bauta mashi ne ake shi ma wancan zane na abu mai rai bauta mashi ake to in har an hana na wannan min babi aula ne cross min babi aula cross kuma Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada shay'in fi tasawir fi baiti illa qadahu Allah sallallahu baya bari a gidan shi wani abin da ya hada kurwa ba sai sai ya karya shi kamar misali inda sallallahu alaihi wasallam zai ga misali wannan abin haka sai ya gamu da wannan to Allah sallallahu alaihi wasallam ya fata shi inda zai ga wani icce ya haɗu ya haɗa kurwa sai ya bata shi sabo mazarasa ko suna tsayiya suka ga wani kara da wani kara sun haɗa alama na kurwa to sai sun tsaya sun bata sun karya ko a cikin abin da suka gani sai sun tsaya sun yi ne sai sun tsaya sun gudu to amma an tsaya kake gani wai kawai ka ga mutum wai magani ne ke sai da wani abin nan kawai sai kawo sai ya furta ya sa ya yi wannan jan abin da ta wannan shi wani ne ne hikimar wannan kamar mene za a kwaya da wani binciyar na ku kara da wani a wakai to amma tushen shi tushen shi kamar jan wannan ɗin da kuma me tushe iya da bambanci ne
ai shi wannan ɗin da ake bulis ne shi kuma rukuwa
to akwai bambanci da filistin da ruwa shi kamar tushe ai ina ga kamar tushen bangaren agajin ne da kuma cewa yusuf mai ceto da rama da kamar tushen red cross da wannan can kamar ina tunanin kamar daga nan ne ko kamar agajin ne ko so to kenan ai wani abu yana iya zaman tawa alama din ta agaji cewa farmasi ce ko kaza ne ko ba tare da an sa'an nan ba shi sa ma za a yi kurkun sha saboda alamar jinin da aka yi abin nan ko yawai inda wani karin ilimin da ke nan sai mu karin juna akwai matsala ma da tsakanin wani ce kuma kushi na
wannan alama ta na kibutoci bai kamata da suna yi ba da kamar sai da haka kake gani ake wani tarfan wani kuma kuma a to to alhamdulillah
na ce alama wanda ta kuma kushi suna kuke ba a so tsaye ba idan bai dace a mutum tsaye ba na fi tafiya ne sa da shaɗin yanzu sai eh alhamdulillah ka kamar su ba kamar saudiya suna da ita amma su bila ne bila ne yawwa su kuma ba su bila na abu yawwa to kenan eh kenan su lokacin da ta je da Allah ya suka ce to ba su yarda ba sai dai kenan a sa wannan kenan eh kaga fadilla na haka abubuwa da wani yau da su wada shi da kuwa na to kaga kenan akwai mushkila to kenan irin wannan wanda za ka ga misali a cikin sufa ko kuma a cikin wanda ya zama so an hada bai kamata ba a ce gurin tauhidi gurin kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala kuma a ce akwai sha'a'ir na kafirci ko kuma abin da tushen kafirci ta sanadiyyar shi ne zaman to ya kirkiru kamar misali sura ta abu mai rai shi ya sa manzana sassa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Aisha ta sa maka mace wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ki shiga sai ce ni saboda mala'iku ba su shiga gurin da ne fiye sura to amma ka kalli kuma nan ka leƙa ka ga misali mafi yawan tishalawa ban san ba a nan gurin amma ka je irin su ghana irin su eh, kano musamman irin su kaduna ka ga misali zawiya zawiya ka ga yadda za ka tarda sai ka tarar da zanen-zanen baka iya lissa wani ya ka samu ɗari wani ma za a maka ƙatan kalandire kamar ka ce wane ce na'am ta ajiye shi ta ajiye shi a gurin ka gani duk da su suna ga a halarto ma da wannan a gurin wazifa yana daga mustahabbai a halarto da tura wannan zara to suna ga kamar daga mustahabba ta nan wazifa kenan ka halarto a bujiro da wannan tura to mustahabbi ne daga mustahabbai nan to ka lika ka ga tsakankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan gurin ma da yazo a rido ne da zane na abu mai rai amma ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kawar mun da wannan abin haka abdullahi bin abbas ya ce babu ne yin sallah a to cikin har babu ne zane manzo salatan kuma daga abubuwan da yasa duka ka'aba aka kawar kaga da akwai wannan to kuma sai bangaren kurwa ke wanda shi kuma yau zaka ga mun mai da abin kamar ma bamu damu ba shine kaga Allah saka ma waɗanda suka jajirce da alkhairi irin su jaga mala iliya lokacin da aka zo aka kawo wannan akawa kaga mala yana daga murtufin da kadai wannan ba karamin alkhairi bane ka dauki duk yawan tulun malaman ka aka zo haka kai gaba ɗaya ma bildin wa'azin suka zama kawai dukkan sa ce amma aka yi kawai ya kawo ma wata fitina duka suka koma bangaren wannan kawai yin gasu da mai yan kurkuren na wannan yar abin da gina kawai sun haɗu tare da ita kawai da wani yana ce eh almasihu shekara hamsin muna tare da su shekara hamsin muna tare da almasihu garin nan ni da aka yi abin nan kawai a zo a ƙirƙiro wani fitina almasihu ma suka ja ka gani da suka san da sai suka tattaru waɗannan duka da za a ci saboda a san wannan kawai ne ake neman ma irin abin da aka so sai a kulla ma wani sharri sai a nuna ma kawo zo da sai ma ake neman ma shi ma na asar a nema su kuma kaga irin wannan suka ga ka yi su hudu ta dabara ai ba a gane ba ne kaza kaza duk yadda ya kai kin a yarfa masa wani abu wanda yake ba to kale kaza abin da suka so ma zai zama duk ɗan da yake da kwalkin yanzu dole a gidansu ne da akwai da ya san na ruwa tun da ai a tabbar da hoto wannan to in ya zama a tabbar da kwai wannan to yanzu babu wani gida daga gidaje face akwai wani almajiri an bashi wani an bashi za ka hana yara su zo daga su zo su masallaci su yi sallah to kaga a masallaci ma kenan ne an kawo wannan to leka ina ban- babu bambanci da wannan da ka kawo na ka ko uzza ka ake wannan kaga ce ga nasa can ka ɗauko nasa ko uzza ka ga da nasa da uzza da wannan ruwan kuma daga ma abin da annabi isa alaihi salam in ya dawo duniya daga aikin da zai yi ka gani la yushakan da an yanzu la fi kuma ibn maryam haka man muqsidan fa yaksir salib zai karya kurwa aikin annabi isa daga sababin dawowar annabi isa akwai karya duwar kurwa saboda matsalan karatun aƙida matsalan aƙida matsalan aƙida shi yasa za ka ga su malancin malama an yi rashin inda sun san hatsarin abin ai da musu yawan ba yanzu da suke ga da basu fahimta ba ba haɗa ba ake kan maulidi suna kawarta mutane to inda sun san hatsarin wannan abin min ba da aula da yadda muke kyautata musu tsammani muke ga suna san Allah to za su kwammace suna ma iya mutuwa kan wannan abin gagai to amma ni illa rashin sani na game da wannan na wannan sarki wani ba da ne ya tura da na wai wani ɗalibin shi ne suka yi da wani shi ne su a wani mota na mota sai ta basu to da wani shi mota a kuma kan shi da zuwa No.
ana can dai ana kira ana da kira ana mota shi mota wanda ku kaba tun da wata shi ne wanda ya ce ya yi shi ne gudu ya ce zai gudu wanda to kuma shi ne suke yi wanda ya kai to ai abin da yake faruwa akwai wanda shi ya tashi cikin tahiyya ya girma cikin tahiyya wani har ya tsufa ma cikin tahiyya duk abin da kaga ana rikici shi wani ɗan izala ma labarin ku ne kawai ke bashi kawai labari ne yake bashi akwai wasu mutane yan izala makiya annabi makiya shi yan izala ma bai bai bai gani ba wannan shi bai masu balle ba suka mashi da'awa shi bai masu so kawai dai almuhimu ana bashi labari akwai waɗansu mutane wanda suke kaza makiyan annabi ne sun yi wane ne sun ba annabi kowane ya ya ka ya ba sai a ce su suka ba annabi ce ma su suka kore shi daga makka yanzu lokacin da a tare wannan na wa ake da suna na gaddafi da aka zo na wani lokaci ta ke yake zana su da su su da su ta gani to shi wani komi ma kawai ya ba ake sai a ce ne shi ke na shi bai san kan gari abin ba to yi wannan lamarin su sai allah kuma suna nan in za su ci abinci maimakon bismillah ta su shehu ibrahim in za su wani shehu ibrahim in za su shehu ibrahim kuma abu ne mai sauki gobe kana so ya gaba da kaji ƙauyukan nan inda aka yi kasaloli da wannan za ka gani ba wani abu bane wanda za a ci a rubuce a littafi a wajibi ya nuna hakan ake to ka gani Allah ya rubuta Allah subhanahu wa ta'ala ya gana Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu na'am eh duka kusan abubuwan kasar ne mutum ya tsaya ne ya tsananci yanzu ka ɗauki misali za ka iya samun zobe sai ka ga a cikin shi da akwai kurwa za ka iya samun farskilin sai ka tsaya ka kula yawwa duka shi akwai iri-irin wannan abubuwa din duka yi kaga da akwai kurwa din kenan dole sai ka tsaya kamar abin musulmi ne an zo lokacin da dole kai ne kake tsaya kai ta ka tsantsa eh wanda bai kula ba shine yake ta ga wani bai da amma ba sai ya ta tsaya ce kai kaza ne ba eh amma musulmi shi dole zai dinga bi a tsanaki kamar bangaren irin su abinci cika ne kaga yanzu wanda suke da kulawa irin sojoji da suke tafiya daji kaga wanda suke da kulawa wajen naman da ake rabawa suna tsaya su kula wajen rabawa da ko inda sun aka bauta ana raba wannan na gwangwani har na aladan ma suke amsa suna shafa kawo wanda shi ba ruwan shi wallahi da kuwa da sun hana adadin siyasa ya aka kawo dole gashi nan da wanda yake na kihi da kuma na nama na abin nan wanda an rubuta halal da kuma na alade shi ma duka ga yanar duk an rubuta to wani shi komi aka ba shi kawai duk ɗaya ne da an zo ana raba kenan tun da dole gurbi ne ake tafiya gurbin nan kaga da na faransa da na ina ne da wani kenan akwai wanda shi ba musulmi ba ne to dole da kwai na alade da kwai na kaza duka ana gaba saboda yadda kaga kai ai baka ci nama alai go to kawuran da suke da aqida ta kahurci ba su ce nama rago ba su ce dabino kaga dai da dabino saboda ai zan ce ya zo cikin Qur'ani dabino ba su ce su kai aqida duk abubuwan da za ka ga yau cikin zaci wanda masu dan akuya ke sojin da ke amma ba su ce rago to za ka zo su irin wannan kenan ra'ayin su sai a ba su sai sai a ba su wani shi wanda bai da takasan da kawai hannu aladen ba shi komi aka ba shi abinci to kaga wannan mu ne zai zama to a komi muna takasan da kawai idan ka kubuta da addinin ka da wai abin da suke cewa abin da suke cewa kamar misali su bangaren sojoji misali abin da suke cewa yanzu suka je daji wani mai siya a tsakankanin da su bai yiwa in ba ka je da abin ka ba wannan ne kaɗai za a raba kuma ba yiwa a kunna wuta za a ce lokaci ya yi kaza ba a kunna wuta a nan wurin kenan dole kuma ƙarshen ta kowace sai da sai ba ku ci ba komi sai zuwa nishani wannan abu shi ne za a raba to kaga ai baka da wani zaɓi misali na ka ce kaza kaza kaza kenan a nan wani ala darura mi da ka ci ko ka ci na koko ko ka ba shi wani gurin ko maka ka dole ka ci ko eh to shi ne kenan a nan sai ka zaɓi wannan zaɓi babu man tsalla fi faruji harizin sun naza'a wannan babu sai ya nuna mana hukuncin man salla wanda ya salla fi faruji hari a cikin alkyamba ta alhari ne sun naza'a kuma sai ya cire sallar shi ta yi ko sai ya saki an uku ba bin amir radiyallahu anhu qala ko wuje ila nabi sallallahu alaihi wasallam faruji harir an ba mu sallallahu alaihi wasallam a baya ta alharin falabisa sai annab sallallahu ya sa fa salla fihi ya salla kuma sarrafa sai ya juya fa nazahu nazban shadidan sai ya cire da gaggawa tarkari lahu kamar mai ki fa qala ya ce la yanbaghi hadha lil muttaqina wannan tufa ta alharin ba ta dace ma masu tsoron Allah ba sai annab sallallahu ya kwabi kenan mutum ne ya salla da tufa ta alharin kaga akwai masu yawa wanda ya salla da tufa ta alharin ne sai ya sake ko kuma wanda ya kaza a sallah to a nan gurin sai mutum ya sallah da tufa ta alhariri kenan ba zai sake sallah din ba ba zai sake sallah ba sai dai kuma baya halitta sawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta ga mazaje na al'umma ta sai a aljanna no
ko wanda suke sa na wanda wuta ba ta ci amma a kudin da jikin masu aikin wuta ko masu aikin ruwa ko zaɓar da akwai wanda sawa a ciki wanda wuta ba ta ci shi kuma da zai sama ta hawa da shi ma sun ci a ɗari kuma a wasu suna sannan sai sai inda darura shi ta shi to sai kama inda darura ce kasa tunda kaga nan sarrafa ya bada dama ga wanda suke da fazuwa kenan ko wani abu wanda yake nan to in mutum ya sa inda darura kuma sai zama lokacin sallah yayi kuma fashi da wata tuwa kaga sutur al'aura wannan sharti ne daga shuruɗi na sala kuma bai samu ba sai wannan to kaga wannan ana darura ne in kuma yana da yarwa dama ta zai ɗauko rigar shi ya sa kenan wannan kuma daban sau da aka nan sarasa sai ce wannan kenan baya dacewa ya maimaita shi a kitabul liba babu salatu fi thawbil ahmar wannan babu zai nuna mana hukuncin yin sallah da farko ijatuba menene hukuncin mutum yin sallah da tuba wanda take da sau da nan sarasa عن ابي زهير رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه الحمراء من حرجه ورايت بلالا هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس يفتجرون ذلك الوضوء ومن اصاب منه شيئا تمسها منه ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه ثم رايت بلالا اخذ انذ فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هله حمراء مشمرا صلى الى العنزه بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة دقا أبو جهيفة شيني وهب بن عبد الله السوائي يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء أوتا رمبا وتا أبن قبة يأتي شيما tamfon da ake daji na tamfon da haima bai kuma hamra a wata haima ma'ana wadda ke da aka yi ta fata hamra min adamin wadda take sha min adamin daga sheman biya fata wa ra'aytu bilalan sai naga bilal akaza wudu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ruwan arwalan maki wa ra'aytu nas yastajiruna zalika da sai naga mutane suna wakusa wannan cikin ruwan na arwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna halaccin neman albarka da kingin manzana salasala wanda kuma annabawa akan neman albarka da asar nasu kamar jikinsu kamar gashinsu ƙarshen suka suka je ruba yuhu ba wani manzana salasala da sha a nan sarar sai ce ke da ciwon ci har abada ka gani to kaga ba ɗaya bane in ka ɗauko misali turaren da ɗan musulun take sa na jifin manzana salasala kaga sai zama ƙamshin da yake yani kowace in ka ɗauka shi manzana sanar in aka tsoma ma mutum din mai cuta da an kawo aka kawo sai su balbala sai a ce in mutum bai lafiya sai a ce a kawo kwante ka ruwa da an kawo sai a ɗauko gashi sai a balbala sai a bada an kai ne kamar ka zare da gona kawai sai tashi ya samu lafiya ka gani irin tsakanin kuma shi cikin gashin kai shi ya sa shi ya sa kawai sai ta bala yara kawai ba babu babu mu iya mutum ka gani shi kuma abin da kin da ya samu kenan to kaga asarar da annaba su haka ne wasu malaman suna ga alaikum sa kamar za a iya da nami salihan bayi wai duk abin da ya tabbata ga annaba ya tabbata ga wannan hatta da ma irin su badar zai aini a cikin wamdatul qadi shi ma ya ambata wannan amma zalla ne wannan kuskure saboda haka baya halitta wannan hususiya ce ta manzon sallallahu duba da ba amma sai na bakar sai na umar sai na ka gani saboda haka to kaga shi sai dai misali in ya zamanto misali ba za a ce ba kwata-kwata ne babu ba za a kore ba sai dai abu ne wanda yake bukatar lalle-lalle shakken dalili da hujja da kuma tarihi mai kyau kaga yanzu su irin wannan namu na nan ai kaga ba haka da bai kaga abu ne bayan da za a zo su yanzu wanda kwanaki da za a yi wani wani biyo abin da ya zo da shi nan wurin kaga wani kawai wani wani gashi ne wata yizga yizga ce aka kai kaga a tarihi ai abin da suka jahilta shi siffar gashi manzala sansa ai an san siffar gashi manzala in ka zo da tsayin an san gwargwadon tsayin gashi manzala sansa bayan da za ka zo da wata yizgarka gashi manzala sansa bakin nan shine in yayi tsawo shine sai sakkano saman kafada kenan nan gure yayi tsawo sai sakkano to kaga bayan da za ka zo da wani abin da yake ba wannan ba daga nan ma ka faɗi sannan kuma sai a ga shin wani launi ne wani kala ne dole kaga sai an kalli wannan ko da ya canza kala kuma sai a koma ne a tsira a ga mene ne tabbacewa to kuma sun kin kaga dan ka sa bai yaudara ne lokacin aka ce wata shekara wani balarabe zai zo da gashin suka tsara duk gwamnonin nan da wannan suka yi ta tuna musu kuma kawai da tahiya ta sai sai yamanci kawai kuma wani gwamna ya kai gida ya to kaga wancan shafi ta shi kuma cikin gashin sai da na wasu lafiya ka gani yanzu sun yi mace wancan karan suna ta ciya daga cin bikin da za a yi lalle da akwai wani daga habasha zai zo da gashin manzana sarasa zai kako jirgin ruwa ya zo aka yi tsarin da zo aka yi tsarin aka yi ta hudun fa'ida ba aka yi ta hudun kuma kawai da suka ga an samu kuɗi kenan mutum wace kuma yanzu sai suka mai da kuma gashi gashin ne a nan ma cikin wancan shandu ta gani to wannan duka ai ciwa-ciwa ce in mutum bai san ba Allah dole wahala ba ta kare mai duniya duk wanda ya bar kira zai sanya kuma dole wahala za ta wata tsammanin abin da ba shi ba ba mana saba min shi'an ta masahabi shine zaka ga suna ta ai har a haka ma sai ka suna ga yawo waɗannan da majalar su duka yana da albarka wani da ya zo kwanaki ba sai hau jirgi ba suka ce bai towa albarka ba kawai ya yi kaki ya kwamfana musu abun ruwan sai ka ga abun mamaki ka gani da darajar ka da wata kai mutumin ma neman darajar ku kuma kawai kuku ne kan sa malamalin kawai ku sani da wani wani kawai kasan sabon zara Allah kawai suka tsara garin da wallah misali fa man asaba minhu shay'an wanda ya samu wani abu da cikin ta masahabi wanda kuma sun sun ma yi shi da rai daga wanda suka tsara garin sun yi shida to kai mutumin da kai ka rubuta qur'ani shi wancan kin ma ne ma zuwa ga wani ma ya farka sai ma an ma samu tabbaci ma an ma ya farka ka gani to ka gani tun da yawanci ba za ka samu mafi yawa ɗiyan malami wa ra'aytu bilal na qada wudu rasul sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu an-nas yaqdiruna dhalika lahu naga mutane suna wawo fa man asaba minhu shay'an tamassahu wanda ya samu wani abu sai shafa cikin shi wanda ya min shi ala kaza min balad min sahibi wanda bai samu ba kuma sai gogo sai gogo dan shi hannu dan wai kun mara aiki bilal sai kuma naga bilal akaza anasa ya dauko kwajiri fara kaza sai kafa wa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam amra eh na sallallahu alaihi wasallam ah to don haka akaza anasa sai dauko wani kwajiri wannan shi ne daga wani ɗanwan tomar hakim shi ma haka sai aka ga ya kawo akuya kawai sai sa ga mai da akuya ta yanar kanar sanar tsalla ila allah ya yi tsalla yana fuskantar akuya sai aka kawai ya kawo akuya sa daga irin wannan ne wanda ba wasali kuma shi sai kwanci abin kama ana yi an yi ana fuskantar akuya ya ce an sunna wa gare da na biyu sa sa fi hulla amra halatta ta yi zance a sanda asan to kaga an shi gwada ma shi ne wanda aka ga yana wanke marainan yankin da ya je aikin hajji shi kuma kama marainan da kwano na wanke ya yi ce an ce yi musalu kristiyan himar ya an ce ana wankewa marinan jaki shi kuma wai hisal jimar wai wukal hisal jimar za a wanke takwan kwanin na jihon shekar shi kuma ya rike ta wannan sai hulɗa hamra mushammiran ya zame kelami ya zame abin da ɗin shi da zare shi ne mushammir kina sai hulɗa hamra cikin abin da aka yi aka ce hulɗa shi ne kaya wanda suke kala ɗaya su zama sabbi kuma yawanci ana cewa hulla saboda mai rida'i ya sabka sama izari kenan hallafi shine sai a ce hulla hamra'a wanda yake da sirki jajaja hamra'a wanda yake da sirki na jajaja wannan hamra'a ne annabi sallallahu alaihi ya hani akan mi ja wanda yake bahas tsantsan ja shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba kenan ja wanda yake tsantsa sai dai hamra'a ja wanda yake da sirkin ko wani baki-baki ko kuma wani dan abin da jira jira sai a leka min shaddara salla ila al'adaza bin nasa raka sai ne raka bi wa ra'aytun nasa sai na ga mutane wadda wa bada kuma dabbobi ya muruna bayne ne al'adaza suna bi ta gaba ga wannan kwagiri kin da ya kawo kenan bayan mutum ya sa sutura duk wanda ya fita bayan sutura wannan babu mushkila a ciki imam al-bukhari ya fitar da shi kitabul azan babu ya tabu al-mu'adhdhir fa wa huna wa huna ya mai tashi a nan gurin babu al-azan lil musafirin saboda an yi kiran sallah lokacin idan kanu jama'a in suna jami'a a kitabul wudu babu sun imar fadl wudu illa amfani da kingin ruwan mutane sai kuma a sutura musalli babu sutura al-imam sutura man khalfahu illi man yasa sutura na baya ba ya sun sa babu salat ila al-anasa mutum ya sa kwagiri ya ishe shi kenan babu sutura bi makka wa gairiha sai ka a baba a makka ana sutura da wani makka ba sanda ko yadda suke gawai a makka kamar a makka ne kenan ba dai an sa sutura ba ba ya sa sutura ba shine misalin da aka ce wani malami lokaci an ne tambaya abin nan kace ya malam a masallacin mutum zai na fila zai iya sawa sai ya sutura ya ce a to makka ma dai da madina ya ce in mutu yana sallah a harami wa ana bi ka gaba so ko a makka ne kaga nan sarasa ai a makka ne sai ya sa sau da haka ba san can ka zo ka nan gurin kau ka kirkiri sallah mutane suna sai ka matso nan ko kuma a nan sarasa da ya shiga ka'aba da miyai kaga abu ne ya fuskanta nan kuma kaga a nan makka ne sai kafa wannan sai da haka wani ya ce ma an kai shi kinin can ma za ka sallaka sai dai ka yi da wani ko ka samu kariya ta abin nan warayatun nasa wata wabi ya maru na bai ne da sau da haka alifa sai kuma a kitabul anbiya babu sifatin nabi sallallahu sifar manzana sallallahu alifa kuma babu tashmir da siyabi kenan dagewa tuba dagewa a bangaren abin da ya shafi tuba ma'ana hannun riga karya ƙetare wa karya wando kuma karya tsallaka kenan idanun sawo kaga amma wani hadisi ne da dukkan magana ya zo kan cewa ba karbar sallah wanda yayi musbilan izara babu kubbatul hamra min armi qaima wanda take jata ba salam ba zai ba babu salatatu suqu wal minbar wal khashab wannan babu zai nuna mana halaccin yin sallah fi suqu saman bayni wal mimbar sama mambari wa tashar sama da ce abdullahi bin abbas da sabai ba su gane yin sallah ko da saman gaya ne ko da kuma kasan amma sai ne kuma gwalalo babu ne duka ibn umar ya yi sallah a saman gaya duka ba ne yi kenan mutum zai yi abin da ya sace babu salatu su tsuyuwar mimbar wal kashaf saboda malikiya suna bai makaruhi ne liman ya zama sama da mamu suka ce in kuma har liman ya zama so ya sa girman kai ko da daidai da ɗani ɗaya ne yana kan wannan akan mamu babu sallah amma mamu kuma suna iya hawa sama to shine sai ce babu salatu su su kuwa min barwa tashi bi ya halatta an tsara wani sa'ad radiyallahu anhu wa qad su'ila rasulullah min ay shay'in minbar an tambaya wa qad su'ila an tambaye sahal ibn sa'ad min ay shay'in minbar wai almimbar kenan alƙin nan mimbar wanda yake kenan sananne na mazana sassan da menene aka sassaka shi da me aka yi mimbarin mazana sassan kaga wannan duka yana da kula da basiran mazana sassan mimbarin mazana sassan da me aka yi a nuna ba komai na mazana sassan fa a kiyaye ki komai a tsare ki a kiyaye ki rayuwar mazana sassan gabaki ɗaya duka abin da aka yi yana na a rubuce a dawwane babu wani abu wanda ya kuya shi yasa kake ga da an ce kaza sai a ce ba haka ba to in har su mun bari maza da sassa an kiyaye kai kana gara koyi hadisin da ya tabbatar ga manzala sarasa a cewa ga shi ba yi ba aiki in ku aka ce maka kawai abin da ma babu shi ko ba kaka ba kanka kuro shi ne ma da kaga mutane ana shi yanzu an zo a nan sana sana ne ya ce a yi azumi a rinka cewa bai bai halitta ba a yi kuma a zauna lafiya kai haka nan yayi annabi sallallahu ya ce ai kaza a dinga cewa a wannan bai tabbata ba kaza ai bai bai ba amma wanda ya tabbata gashi mu'min na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa gale ce ma baqi bin nas qala mu'min a cikin wanda suka yi gide ba su mutu ba cikin sabai ba wanda yi sanarwa wannan ba annabi bane ababe ne wanda yake kenan na kenan gaya mushi muhimmancin abin da kuma ya tsaya ya fa'idar da ilimi huwa min asli al-baba ya ce shi mun bar min asali daga fitiyan goruba na zafa na jeji amilahun fulan wane ne ya sassaka shi maula fulana tantaccen bawa na wanci shi ne ma ya yi shi lirtula sansa wa kama a lirtula sansa alam tara sai tsaya kan shi na umila lokacin da aka sassa aka aka kira mai shi wa wudi'a lokacin da aka ka aka azza shi فاستقبل القبلة في أنا صار في استكشاف القبلة وكبر يكبر وقام الناس خلفه مثلا كجير سوبا فقرأ يقرأ السما منبر وركع يركوع سما منبر وركع الناس خلفه ما من باش كي يركوع ثم رفع رأسه يدعو كنش ثم رجع رجع الأحد sai kuma ya dawo da baya da baya idan in wani uzuri ya bada ya halitta a sallar kai da baya da baya sai kuma ya sabko ne da baya da baya tun da yanzu zai sujada kaga gurin ba zai yarwata ba fa sajada ala al-ard sai sujada a kasa kenan shine asalin minbar kenan kasu mataki na kasa thumma ala ila al-minbar sai koma kuma thumma qara wa raka thumma fara sa thumma raja qara hatta sajada bil ard wa hada sha'anu yace wannan shine sha'anin kenan minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asaba ba da yi bane ba ana iya sallar sama bai ba ba da yi bane kuma liman yana iya hawa guri madaukaki don ya karantar da umaru amma ba don kawai haka ba zo za a yi sallah ka kawo bari ka hau sama a ko kuma a kawo maka wani abu mai tudu kai gurin kare na kare da ba a ba wannan ba kenan don karantar ba wannan ya halitta ya halitta wannan wana imam al-bukhari ya fitar da shi kitabul masajid babul isti'ana bin najjar wa sunna fi awali minbar wal masjid neman taimako da wanda yake munize ko kuma masu aikin hannu wajen kera mimbari ko kuma gina masallatayya ko gina masallaci ko wani shikuli na masallaci kenan ba laifi ba ne ba wannan juma'a babar kutuba ala mimbar hudu ba a saman mimbari ake yi shi ma dan sama da kenan ana sa abin ya ke nesa a biyu babin najjar wanda yake kenan dan kwadago ana san dan kafinta ana san mutane su zama to suna ayyukan hannu saboda ya zama ko an samu abin wa fil hiba babu man tawabu min asal shi'ar wala kama mun yi babu da asiri babu salati ala asiri wannan kuma babin zai nuna mana halaccin sallah ala asiri a sama kenan asir karamno ko kuma shahuda za ka yi mamakin me yasa imam al-bukhari babu salati ala asir sallah sama karamno saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce da Allah jahannama lil kafirina asira an sa ta ta zama shahuda kafirai to wasu ne suke ga duk da shahuda kafirai ce dan ba za a yi sallah ba a samanta tun da yanzu an sa jahannama ta zama solin kafiri da hasira to sai suke kyamatar yin wannan to imamu bukari sai ya yi tarjama ba bi istinbati dan nuna cewa ba wani mushkila a ciki in ba maka ba haka wani zai ce maka sun taka ka an ce ba wannan to kai kuma ya za a yi kai haka قال انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه كاغر شي مليكه da aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kira annabi sallallahu alaihi wasallam dan wani abinci sana asu da takin tsami ka san su sahi sittin da ya zaka suna da wannan cikin sa har yau zaka ga irin wannan sahi zaka ga duk abu na ilimi shi yasa zaka ga mafiya mutane suna su su sai ka ga tsohuwa ta gama shiga ɗarin tsaye amsa mata fida ka ga sai a ce rawu sai su fida ka gani sai ta kashe suka saboda sun kama akwai wani nau'i na da ake cewa karar zuciya tare da sahi da ce kawo a miki fida wani abinci ne sai da asu ta kimtsa ma magwala sallallahu alaihi wasallam ba a kala min wa adam sarasa sai ce daga abincin nasa sun makara sai ce kumu ku tashi fa usalli lakum in yi muku sallah kaga nan abin da annabi sarasa ya zo gidan nasa ba dan yi masa ni ba sallah din akwai da yake cewa zalla sai ce ai dan ya ci gurin gurin sallah ko to ita liyafa ce abinci ne ku kirsa ma mazalla sallah tawali ul mazalla sallah so ruwa ce ta shirya abinci ta ce ya rasu na shirya abinci ka zo ga wai ita dan a ga ga alam salasa ya zo gidansa ita ma kenan ke sa ita to ko ba ga shi ta samu daukar gaba har kasa da rabe ana ana ana wanda ke to ita wannan ne to alam salasa kuma tawali dan yanzu ka tuna mun wani malami wanda yake mashahuri sai ma wata tsohuwa ta ce dan Allah ina jin malama ne nawa ina so ya zo gidana a mun wa'azi ko a mun kafa ya kake gani akwai aiki to kana cewa ma za ka doki wani wanzu a ce to da farko ne ka samu hotel malami ne za ka gaita shi to dole ya samu hotel ka dole an zuwa hotel kuma wata mace ka ga su masu son suna wata mace ta gaya ce wani malami mutum ya ka ce to daga cin sharuɗa idan za a sarfe shi a hotel wata take kuma hotel ba karami a hotel a sarfe shi a hotel da kaza da kaza da kaza da ce gaskiya to kawai shi ke ni a bukar kuma ka gani wani hotel ka gani to me bambanci da daɗin da abin magana sansan ya tashi ya tafi tsari don da'awa sallallahu alaihi wasallam kale ka ga abin da biyu baya sahabbai da wannan duka in ilimi ne da tsorana da kaza mun kai su in matsayi ne mun kai su in shura ne da hatsari ka kai su kai da marin kama zagin kama ba taɓa mai karshen ta wannan ka gani amma kawai san wani cika bariki da wani abin da wani a kai kan kuka da kai kan yanzu ka gani to yanzu ka ɗauki misali irin wannan inda za a gayyaci wani wata tsohuwa ta gayyata ya kake da a ce tsohuwa ce ta gayyata ta ce ta shirya wani abinci to kuma ai masu da'awa ba irin haka masu su ai mata da'awa haka ke ba wa irin namu bane ba ko ka goyi malam ya zo da muka yi kaza gwamna ya kira na karhe kaza a lokacin muka yi kaza da gwamna wai so ke nuna wai wancan gwamna wai ya yi wannan wai shi yanzu ba baka ne ka kai qur'anin da Allah baka da daraja wannan bai kai ɗaukaka da sunan da kai ya za ka kwatanta da sunan wancan ya amma za ka kwatanta kai mu ba ta yi shi kuɗi ya bada ya nemi suna kai kuma ba kuɗi bane ba ka bada ba kurum bautar Allah ne da addinin Allah ta hanyar addini ka samu wannan ta hanyar ilimi ka samu wannan to ya za ka ringa kokarin jingina kanka da wani kaza amma ka rika yi masa jawa shek abdulaziz bin mubarak Allah ya ce da hamu abinda wani yake bari bayan wafatin shek abdulaziz bin mubarak an tura du'a zuwa Ethiopia aka kama su aka ce ta addini aka yi ke hukunci da sa wani daga cikin ɗalibai na da lamba shek abubakar da za'iri sai kira shi ce ga yanda ake ci gobe karfe takwas za a zartan mutu a lokacin a cikin dare kiraye shi babu zai zuba kai wani malam ma ka kira cikin yana galan ba wai lamban ma ba da kai in ma kai talaka ne ma ba kowa bai ke ta galan masa yayi abin take kira shi babu zai zuba yana dauka take shi kuma sai kiraye ya danna lamba ta wakili na Faisal wanda zai ba shi yace ai yanzu kuma Malik yayi barci kaza kaza kaza yace in baka sa ba gobe zan sa a cikin kan ba shi wani sun ba haka nan ba gobe zan sa a cire ka take kai je kai mishi yana amsa yana karkarwa ya ce kai tare amsa ya sha na iya kaza kaza ya ce kaji kaji kaji kaji a wani a take yi shi kuma kai tare kira ya kira ya amfasa da aka kira can mutanen nan mamlaka tana tsaron muka tura su kaza aka yi da ya gaya ma shagab aziz bin ba zaudi kawai abin da shagab da aziz bin ba zai ce ma bakar jira idan ya kwantar mai da hankali ya ce ja alfashi an tsare ba wasu kabin abin ruwa da ce na yi kaza na yi waye a wannan wanda ya yi wakilcin ba da wani shi ne bayan rasu shi kuma yake ba da labarin cewa ga abin da ya faru saboda ne kenan suna laifin wannan daraja da ilimin wannan da da shi ne mataki na gaba shi ne mataki na gaba ka gani saboda haka kenan na gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gayyace shi wannan tsoho fa kalamin kuma sana ta yi cinan ya dace da masa rai ثم قال يجي قوموا فلأصلي لكم فتاشوا لكم صلى قال أنا سيتي فقلت فقلت إلى غفير لنا سينا سيزوا أغوتا كرمنون تام قدس وجه من قولي ما لبس حتى يبكي سبب دلتي كرمنون صعب حتى kai yanzu inda suna da wata sadaddiyar tabarma za ka ma manzala ta san tsohuwar karamnu wadda saboda dadewa har ma ta yi baki abin da shi ne karshen mafi wannan kyabin da suka rike a nuna wa duniya na ba shi ne na kawai su ya wuce ba a matakar ba na da haka hudu ma sai aka yayyafa ruwa فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وسلم سيسيا فصفرت أنا واليتيم وراءه أنا سيسي لني دا كان نام رأي سيمك يسوي باش والأجوز من ورائه صور كما بايم فصلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف ما يجمعنا ركعة بكم سيسيا ولا وين أنا قاعد سام جبار مكيش wani iya tunawa ka ɗauki ko tsohuwa ce kuma sanin wannan tsohuwa ce gaji kan ta ana shin duk ma kowace mace ma melehin ka je gidan mace da muharraminta eh melehin ya Allah to gari ana su muharrami ne ko jikan sai to melehin an yi haka to suna da gawa da san da ya ce an ce amma mai da annabi sallallahu alaihi wani iri amma ce ya shiga dakin wace ce yayi wa ne yayi wa ne shi su ne hadisan da dinga biya ka ji asalin hadisu ba har yake cewa alai kamato to ai in kun ce muharrama ta ce to a dauko in kun ce to me alaka shirkita ai ne abu na zama mu gani akwai alaka kuma tsakanin duk wannan yana daga ciki wannan bukari ya fitar da shi jama'a babul mar'a wa ala takunu safar mace ita kadai tana zama sallu ai an yani akan mi la salata liman salla kalfa safi wanda zai salla bayan sahu to amma in mace ce ita kuma mi tana iya wata babu wudu su biya arwallai yara kaga adam sai suke nan babu salatin nisa kalfa rija mata bayan maza suke ta tsawo babu ta tsawo masana masana raka biyu saboda sai mazani sai aka yi kenan raka biyu mun cinye lokaci mun yi karewa da ya halitta ita kuma ta ce eh da nan ta ta ce komo falitu tsalli na kongo ku tashi in yi muku sallah kamar in an ci kuma a yi sallah dole iya bukata sai an yi ilimi a kan kina ya nuna wani saboda kaga ai shi sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi takan shan babban kaga da tsawo ko sabai suka ji a nan salantana ya yi musu saboda ne neman mai albarka kaga wanda ya ce a yi jan yanki gurin gurin sallah to kaga kamar wani abu ne sabon wannan sabai a nan salantanar in yi sallah guri ya tsamai da gurin masallaci to kaga amma a ce ka zo an gayyace ka walima ka ci tuwo kuma ka ce a muku sallah raka a biyu kai to abin da ake ce kai ba ɗan can kwantashin zuwa ka fiye da ƙarfi da hadisi da yan kunci kawai a watsi ba wani sallah da zai eh ta mu ba da sarasara ba in dai har ke da kimar tun da eh to wannan ba da bukatar ɗabi اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد